وعلى آله وصحbihi أجمعين bayan haka lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 379 a yau za mu ci gaba akan hadisi na 380 wanda kamun hadisin al-imam al-bukhari ya aji babi da unwan babu kalamil mayyiti alal janaza wannan babi ne wanda zai yi bayanin yin magana na mamaci yana kan makara mutum ya mutu an ɗauke shi an aza shi a kan makara ya rinka magana الإمام البخاري يتي حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا وضعت الجنازة دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتي إن أك أجي قاوى ko aka aje makara abinda ake azagawa ciki fahtamalaha rijal ya zama da mazaje sun ɗauki ita gawan ala a'naqihim akan wuyansu fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni in wannan janaza ta zamo ta mutumin kirki ne sai ta rinka cewa ku gabatar da ni ku gabatar da ni wa in kanat ghaira saliha in wannan janaza ba ta mutumin kirki bane qalat ya wailaha sai ta rinka cewa kai canta aina tadhhabuna biha ina za ku tafi da ita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace yasma yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kowa yana jin sautin ita wannan janaza sai dai dan adam walau sami'aha al-insan la sa'iq da dan adam zai ji karan maganar da take yi da zai ji wannan sautin da ya suma nan idha wudi'atil janaza al-janaza wal jinaza malamai sun rinka bambanta tsakani me ake nufi wasu suka ce da kasra ɗin ana nufin na'ash shine wannan makara wannan itace wanda ake ɗaukar gawa da su ana ce masu jinaza ita gawar kanta ana ce mata janaza in aka aji janaza fahtamala har rijal على أعناقهم wannan waƙi ne wanda ke yin bayanin hukunci na shari'a tun farkon duniya muna ganin cewa maza suke zuwa binne mamaci ko da mamacin nan mace ce kenan maza ke ɗaukan janaza a kan wuyansu tun da aka fara janaza sai dai in wani abu ya kama na ba maza a wurin ko lokacin ne mata za su iya abin da za su yi kuma yana tabbatar da hukunci na shari'a ba a ba mata ɗaukan janaza saboda ɗabi'u na mata da yadda ɗabi'ar ɗaukan gawa take ana tafiya a yi ƙasa a yi sama a yi wanda ba zai yi kyau da ɗauka na mata ba kenan dai mata ba su ɗaukar janaza maza suke ɗaukar ta a cikin hali wanda ake iya samun maza ɗin to in ya zama da maza sun ɗauki wannan janaza fa in kanat salihatan in wanda ya mutu ɗin mutunan kirki ne shine in kanat salihatan in ita wannan makara ɗin ko ita wannan janazan wannan yana daga cikin almajaz a dangana wani abu ga wani abin da yake da alaka da shi ko alaka ta wuri ko alaka ta sababiyya ko alaka ta ababen da malaman balaga ke ambatawa don shi ta wannan makara ba ta magana ba ta cewa wani abu to haka dangana magana ana nufin mamacin ita gawa ake nufi in ta kirki ce sai ta rinka cewa kaddimo ne kaddimo ne a maza a gabatar da ni a maza a gabatar da ni akwai hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda ke ya riga ya wuce ina ga wanda ke nuna cewa asri'u bil janaza ku yi gaugawa wajen zuwa binne mamaci fa in taku salihatan in ita wannan gawan ta kirki ce fa khairun tuqaddimunaha ilaihi alkhairi ne za ku je ku gabatar da shi zuwa gare shi wa in taku siwa zalik in kuma mutum ne banza ce ita wannan janazan fa sharrun taba'unahu an riqabikum sharri ne za ku ajewa daga wuyanku don haka shari'a ta hana jinkirtar da rufe mamaci ya rasu yau a ce sai gobe a'a wasu malaman wasiya suke yi na da na mutu kurum a dai tabbatar da mutuwan a je abin da mutum da gaugawa saboda ya je ya tar da alkhairin da za a tardawa in alkhairin ya aikata wa in kanat gaira saliha in janazan nan ba ta kirki ba ce qalat ya wailaha sai ta rinka cewa ya wailaha ku diba bambanci da balaga ta larabawa in alkhairi ne sai a kawo bamiri na ni yanzu qaddimuni qaddimuni kamata yayi wa in kanat gaira saliha qalat ya wailata to amma sai aka ce ya wailaha can gare ta kenan aina tazhabuna bi haka ya kamata larabcin ya zamo to amma sai aka ce aina tazhabuna biha can gare ta ina za ku tafiya da ita yasma'u sautaha kullu shay'in illa al-insan kenan dan adam akwai ababen da za a iya a sha makance shi daga su kuma Allah ya buɗe su ga wasu ababe wanda suke ba shi ba. Eh, ya wailaha sai ce kaitanta aina yadhabu na biha. Ah, aina yadhabu na biha, ina za su tafi da ita. يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان kowa yana jin sautin ita wannan janaza ɗin sai dai ɗan adam walau sami'aha al'insan la sa'iq ɗan adam da zai ji wannan ƙaran saboda abu ne mai ban tsoro kuma abu ne mai firgitarwa saboda tabbatar da cewa wannan mutumin ɗan wuta ne da ɗan adam zai ji haka da zai firgita saboda tsananin ƙaran ko kuma tsananin mugun abin da zai ji. Wannan yana nuna dai maza suke ɗaukar janaza. Wannan yana nuna yin gaugawa wajen kai gawa zuwa kabari. Mu sai aka akasa in za a tahiya da janaza sai ka gani ana lallabawa a hankali a hankali ko da da mota aka ɗauke ta in aka dawo kuma a rinka gudu mu a maraɗi haka suke yi sai a kai ma a banke wani ko a yi wani abu saboda tsananin gaugawa to wajen tafiya ne kamata a yi gaugawa wajen dawowa sai abu a hankali saboda mutane wannan dan a yi gaugawa a kai shi dan da an kai shi zai fara ganin aljannar shi in ya yi aiki wanda yake na alkhairi babu ma qila fi auladil muslimin wannan babi ne wanda zai bayani abinda aka faɗa akan ‘ya'ya na musulmi a lahira me zai faru da su in yara suka rasu menene rasuwarsu tasirin da rasuwarsu ke kawowa ga shi mai wannan ‘ya'ya. Kala Abu Huraira Abu Huraira radiyallahu anhu ya ce, Anin Nabi sallallahu Alaihi wasallam daga ma'aikin Allah. Irin wannan me ake ce mashi? Abu Huraira marfu'a la abu huraira ya rasu shekara hamsin da tara hijira annabi al'imam bukhari ya rasu shekara ɗari biyu da hamsin da shida lokacin da zai ce abu huraira ya ce kina akwai wani tsakaninsu da shi wannan ana ce mashi al-mu'allaq ما أول الإسناد منه يحذف ولو إلى آخره معلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة من الولد النبي ديتي دواندا يا غدا أكو سكر سكريشي لم يبلغ الحنف بيكي لوكتن دا zai iya ɗaukan laifi ba, bai kai lokacin balaga ba, kana lahu hijaban minan nari, wannan rasuwar tasu ta zama mashi shamaki daga wuta, au, ko kuma annabi ya ce dakhala aljanna shi wannan mutum mai wannan ya zai shiga aljanna. Wannan hadithi ne wanda yake tabbatacce amma al Bukhari wani lokacin yana kawo su. mu'allaka saboda me wani lokaci suka ce abin da ke sa mai riwaya hadithi ke yin haka wani lokaci so yake kawai ya aje dalilin ba wai tabbatar da isnadin kawai yake son yayi ba al-mu'allakat na wanda ke cikin sahih bukhari al-imam ibn hajar ya yi masu aiki wanda wani bai yi masu aiki irin shi ba yanzu nan in aka ce qala abu huraira sai ya fiddo ga inda aka dangane hadisin kenan wanda ma a al'imamu bukhari bai ambata ba cikin sahih nashi in ya ambata shi cikin wasu littattafan shi sai al'imamu ibnu hajar ya je ya nuna ga inda yake in kuma cikin malaman hadisi akwai wanda ya dangana shi sai ya kawo shi ya yi littattafai ba ɗaya ba akan ta'aliq wanda ke cikin sahihul bukhari kenan duk mutumin da ‘ya'ya uku nashi suka rasu wanda ba su isa ɗaukan laifi ba alhainth shine laifi ba su kai lokacin ɗaukan laifi ba shine lokacin balaga nan ne ake ba mutum laifi akan abin da ya aikata dan annabi ya ce rufe alkalamu an salasin ɗaya daga ciki an ɗauki alkalami daga mutane guda uku ɗaya daga ciki shine anis sabi hatta yahtalim an ɗauki alkalami daga ƙaramin yaro sai lokacin da ya yi mafarki na balaga wannan ke nuna Allah yana iya jarabtar mutum da ababe kuma wannan jarabawa ta zamo alkhairi gare shi ta inda bai sani ba kaga mutumin da a haifa ‘ya'yan su rasu wannan mutum ba abin da ke tattaruwa cikin kanshi sai bakin ciki ya rasa ‘ya'yan shi ga ‘ya'yan in an haifa suna rasuwa to amma kaga abin da Allah maɗaukakin sarki zai iya musanya mashi da wannan bakin ciki da ya shiga ciki Allah zai iya ya ba shi aljanna akan wannan haka duk wani abu wanda zai samun mutum na haɗari asara bala'i rishin lafiya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce haƙƙaya in ka taka sai Allah maɗaukakin sarki ya baka wata lada maimakon wannan tashin hankali da ka shiga na sukatta da haushi da kaji da dai rishin jin daɗi da ka shiga ciki sai sun zamo kariya gare shi daga wutar jahannam ko kuma zai shiga aljanna au din nan ina rawi da ke faɗan cewa ko annabi cewa za su kare shi daga wuta ko kuma zai shiga aljanna menene bambanci tsakanin kana lahu hijaban minan nar da kuma dakhala aljanna in aka ce an maka shamaki daga wuta ba ma za ka shige ta bane amma in aka ce dakhala aljanna in aka yi rishin sa'a zai yiwu sai an bibbigi mutum ko an kikkishe shi saboda aiki da yayi wanda ba mai kyau ba sannan daga baya ya shiga الإمام البخاري حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا عبد العزيز ابن صحيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي باء مسلمي ما من مئة ما من الناس مسلم تكن متاني باء مسلمي يموت له ثلاثة من الولد ya zama na ‘ya'ya guda uku sun rasu gare shi, lam ya bulagun hinsa ba su kai lokacin ɗaukar laifi ba, ba su balaga ba, illa adkhalahu Allahul janna bi fadli rahmatihi iyahu sai Allah ya shigar da shi aljanna saboda tausayi da yake na su wannan yara nashi. الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت أنه سمع البراء قال لما توفي إبراهيم لوكة دا النبي إبراهيم يرسو قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النبي يتي إن له مربعا في الجنة لوكة دا annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama wanda ake ce Ibrahim lokacin da ya rasu ma'aikin Allah ya ce inna lahu murdi'an fil janna shi Ibrahim yana da mai shayar da shi a cikin aljanna Ibrahim ɗa ne na annabi sallallahu Alaihi wasallama wanda ya zo daga Mariya al-Qibtiyya an haife shi shekara ta takwas ya rasu shekara ta goma wata sha takwas ya yi a duniya shi ne ɗana annabi wanda bai fito daga khadija ba sauran 'ya'yan annabi dukka daga khadija suke sai ibrahim wannan lokacin da ya rasu annabi ya ce ai mun ji abin da annabi ya faɗa a baya da hawaye da annabi ke yi wa inna lifiraqika ya ibrahim la mahzunun annabi ya ce inna lahu murdi'an yana da mai shayar da shi fil janna a cikin aljanna wannan babi da muke ciki kun sani ai babi ne na 'ya'yan musulmi wani hali za su shiga yanzu hadithi na baya ya nuna mamu wannan ‘ya'ya za su kare mahaifinsu daga shiga wuta ko kuma za su samo sanadiyar shigar shi aljanna malamai suka ce to in ya zamana uba ya samu wannan sanadiyar su ‘ya'yan’ ‘ya'ya ne suka zama sanadiyyan kare babansu daga wuta, to su ‘ya'yan fa, kenan wannan min babi aula su ma za su tsira su ma za su zama daga cikin ‘yan aljanna. To wannan yasa alimamul Bukhari ya zo da wannan hadisin a wannan wuri, ai kaji ba a ambata halinsu ba, su in suka rasu kawai za su kare mahaifansu ne, to su ‘ya'yan fa. Bi mafhumil aula kenan in aka sa uwayen aljanna sanadiyyar su to su kuma min babi aula za su shiga aljanna to wannan hadisi na Ibrahim dan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam annabi yace inna lahu murdi'an fil janna yana da mai shayarwa a cikin aljanna wanda take shayar da shi murdiya mun yi bayani a baya shine wanda ke da ɗa bai isa yaye ba tana da ɗa bai isa yaye ba su laraba suna ce mata murdi'a amma almurdi'atu wadda take da ta ɗauki hantsarta ta sa cikin bakin ɗanta tana shayar da shi sai a sa mata da'ut ta'anis saboda me ta farkon aika ga mace ita ke shayarwa don haka kuma aka zo ba a sa mata ta'anis ba ba ce murdi'atun ba cikin wannan hadisin saboda al'irba shayarwa sifa ce ta mace duk sifar da namiji bai haɗuwa da mace a cikinta to ba a sa mata ta'ut ta'anis don haka malaman larabci ta'ut ta'anis ɗin nan aishatu mariyatu ila akhirhi farika suke ce mata mai bambanta tsakanin namiji da mace to nan murbi'a namiji bai shayarwa don haka ba za a ce murdi'atun ba don a bambanta tsakanin namiji da mace haka ha'ib wadda take cikin jinin al'ada namiji bai yin al'ada don haka ba za ka zo da ta'uta anisi ba don ka bambanta tsakanin namiji da mace haka hamil ba ka cewa hamilatun zaujati hamilatun ala saboda babu namiji mai ɗaukar ciki don haka ibn malik yake cewa وما من الصفات للأنثى يخص أن تائل استغنى لأن اللفظ نص duk sifar da take ɓantu maza kawai to wannan ta wadatu da a sa mata ta ne don haka duk sifar da take ɓantu da mata ba a sa mata ta ne kenan in sifa ce ta mata ne kurum kamar yadda shi hamil wadda take mai ciki da wadda take mai haiba da mai shayarwa dukkan su sifa ce ta mata don haka ba a sa mata ta'utta ne amma in ya zama na aikatawa za a yi kenan ba shayarwa ba ta cewa ɗanta bai kayyaye ba to wannan ita ake cewa murdiya shine imrul kai suke cewa fa mithliki hubla qad taraqtu wa murdi'in fa alhaytuha an bi tama'ima mihwali kenan murdi'in wadda ɗanta bai kayyaye ba amma murdi'atun shine wadda ta sa hantsarta cikin bakin ɗanta don haka Allah da ya zo cikin suratu الحج da ya ce yau mataraunaha ta zalu kullu murdi'atin sai ya nuna maka ma'ana abin da ake nufi wadda take ta sa tana shayar da ɗanta a lokacin ita ma za ta manta da ɗan inna lahu murdi'an fil janna to Allah ya keɓance ma annabi ibrahim ya keɓance ma ibrahim dan gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama cewa yana da mai shayar da shi a cikin aljanna wannan ya nuna hali na ‘ya'yan musulmi wannan ya nuna hali na ɗan gidan annabi don matsala ce wadda saɓani aka yi ta yi wajen ‘ya'ya na mushrikai za mu zo gare su na musulmin malamai suka ce za su bi uwayensu ne Allah ya ce wallazina amanu wata ba'atuhum durriyatuhum بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين kenan waɗanda suka yi imani zuriyarsu za su rinka biyansu tare da imaninsu sai malamai suka ce wannan kusan malamai duk haka suka tafi akan cewa 'ya'ya na musulmi suna tare da uwayensu a cikin aljanna sai kaɗan daga cikin malamai wanda suka ce a'a haka ‘ya'ya na annabawa shi ma ijma'i ne akan cewa wanda suke sun yi imani in sun girma daman ba a magana amma wanda suke yara ne kenan su ma suna cikin aljanna wanda suka kafirta kuma an san su babu ma qila fi auladil mushrikin wannan babi ne wanda zai yi bayani akan me aka faɗa cikin sha'anin 'ya'yan mushrikai 'ya'yan kafirai in suka rasu lokacin da ba su kai balaga ba menene hukuncinsu الإمام البخاري يتي حدثني حبان ابن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين أنت بما أيكي أكن شأنا يا يا مشركين فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين Allah tun da ya halicce su ya san me za su aikatawa. Kenan wannan kamar mazhabi ne na tawakkuf annabi bai faɗi halin da suke ba, za su kasance a ciki. حديث نقبة الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين an tambaye shi ‘ya'ya na mushrikai yaya lamarinsu zai kasance annabi ya ce Allah shi ya san abin da za suka kasance za su aikatawa in sun girma kenan الإمام البخاري يتحدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبو هريرة النبي ياتي كل مولود يولد على الفطرة دكا من أبن هيهوى أنا هيهوى الشني أكن نبيئة مسلمتي فأبواه يهودانه au yunasiranihi au yumajjisanihi mahaifan shi suke mai da shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi ka masalil bahima kaman dabba ce wadda tuntajul bahima ka masalil bahima tuntajul bahima haka tunta sana ina magana akan tuntijul bahima au tuntajul bahima ha هل ترى فيها جدعاء
أه؟ كمثل البهيمة تنتج البهيمة
سلا كمان يندى دبة wadda take dabba ce take haihuwar dabba yanda kamar wannan take haka kamar wancan take ba ku ganin wadda take mai yankakkin gabbai ko hanci yankakke ko kunne yankakke kenan yanda dabbobi ke haihuwar dabbobi yanda suke wajen bangaren kamar su wadda ake gani to haka ake haihuwar mutum akan fitra ta musulunci mahaifan shi suke juye a shi su maida shi ba yahude ko ba nasare ko ba majusi wannan hadithai duka me suke nunawa hadithi na farko Allahu a'lamu bima kanu amilin wannan yana nuna tafwid ɗaya ne daga cikin mazhabobi akan ya'ya na mushrikai akwai wanda suka nuna cewa ba a san ina za su kasance ba Allah shi ya san abin da za su aikatawa akwai wanda suka ce za su bi mahaifansu ne na musulmi su bi musulmi na kafirai su bi kafirai akwai malaman da suka ce su ɗan aljanna ne saboda hadithi wanda zai zo nan gaba annabi zai nuna cewa cikin wannan hadithi wanda zai zo cewa annabi ibrahim yana renan ‘ya'yan mutane aka tambaye shi har na kafirai ya ce eh a cikin aljanna kuma kaga wani hadithin ya zo da shiru wani hadithin ma cewa suna tare da uwayensu wani hadithin kuma ya nuna suna aljanna wani hadithin ya nuna cewa za a yi masu jarabawa ne a cikin arasat na ranar tashin alkiyama to me yasa annabi ya ce Allah ya san abin da za su aikatawa wasu malamai suka ce a wannan lokacin ba a faɗa ma annabi ba menene ƙarshen su hukuncin waɗannan yaran nan mushrikai sai ya mai da lamari zuwa ga Allah to waɗanda annabi ya ce suna tare da mahaifansu fa to wannan ‘ya'yan wasu kafirai ne na daban wanda annabi ya ce suna cikin aljanna fa su ma na daban to in ya zama na an same su haka kawai yaya za a yi da iya na kafirai ɗin to wannan ranar tashin alkiyama za a yi masu jarabawa ya zo cikin hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa za a zo da yaro ƙarami na kafirai za a zo da mahaukaci za a zo da wanda min ahlil fatra wanda da'awa ba ta kai mashi wata musulunci shi yaro karami ya ce Allah bai riga na girma ba in san me ke faruwa na mutu shi mahaukaci ya ce Allah baka bani hankali ba shi wanda yake min ahlil fatra ya ce Allah ba a aiko mani manzo ba idan kuma wa makunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasulan to a wannan lokaci Allah madaukakin sarki aka ce zai turo musu da ma'aiki a umarce su a hane su za a fiddo musu wuta a ce musu ku je ku shiga duk wanda suka je suka shiga wutan nan sai wutar ta zamo masu sanyi ta zamo masu matsayin aljanna wanda kuma suka ki shiga sai a ce ku ne daman waɗanda za ku rinka kangare ma Allah a lahira to wannan shine ƙarshen abin da dai za a yi ga waɗanda suke ‘ya'ya na mushrikai da ahalul fatra da kuma wanda ake an haife shi mahaukaci ko ya haukace kamin ya balaga wannan shine hadithin da ke tattaro maganganu wanda aka yi a kan waɗannan mutane don hadithai ne daban-daban wannan hadithi wanda yake nuna kullum mauludin yuladu alal fitra shi ma kaga yana ƙarfafa cewa ‘ya'ya na mushrikai ɗin nan za su zamo cikin aljanna kenan saboda ba su yi laifi ba الإمام البخاري يتي حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير ابن حازم قال حدثنا أبو رجاء عن سمرة ابن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه ثمرة ابن جندب يتي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى صلاة in annabi ya ƙare sallah aqbala alaina bi wajhihi sai ya fuskanto mu da fuskar shi faqala sai ya ce man ra'a minkum al-laylata ru'ya wane ne yayi wani mafarki a cikin ku qala fa in ra'a ahadun qassaha in akwai wanda ya mafarki sai ya labarta me ya gani a cikin bacci fa yaqulu sai annabi ya ce masha Allah wannan yana nuna yadda annabi yake da ɗabi'a ta eba kewa tare da sahabban shi yana bibiyan labaransu suka wuce labarai ma wanda suke na waƙi hamma abinda mutum zai gani a cikin bacci wannan shi yasa ya zamo yana da daɗin zama wanda in aka ba mutum zaɓi ya zanna tare da annabi ko ya zanna tare da mahaifan shi da yawa sai su zaɓi ƙara su zanna tare da annabi da su koma wajen mahaifansu. Fasa'alana yauman sai annabi ya tambaye mu wata ran, faƙala hal ra'a ahadun minkum ru'ya? Akwai wanda ya ga mafarki a cikinku? Ru'yatu bitta'i shine ta ido. Ru'ya wadda ake aje ma alif a ƙarshe, ita ce ta mafarki fakulna la sai muka ce a'a faƙala lakin ne ra'aitu lailata rajulaini in ko ba ku mafarki ba ni dai nayi annabi ya ce na ga a yau wannan daren wanda ya wuce na ga wasu mutane guda biyu a tayani suka zo mani fa aka biyadi sai suka kama hannuna فأخرجاني إلى الأرض المقدسة sai suka kai ni baitul maqdis ƙasa wadda take tsarkakakka fa idza rajulun jalis sai ga wani mutum yana zaune wa rajulun qa'im ga wani mutum yana tsaye ga mutum zaune ga wani tsaye biyadihi kalub akwai kugiya kun san kugiya ko wadda ke kawo fatsa ta kama kihi ƙarfe ne wanda ke karkataccen kai gare shi min hadid ƙugiya ta bakin ƙarfe قال بعض أصحابنا أم موسى كنا أوت رواية إنه يدخل ذلك الكلوب في شدقه ينا سامش ونن قوجيا abin nan mai kawar fatsana kamin kifi yana sa shi a gefen bakin shi ya ja hatta ya buluga kafa sai ya kai ga keye shi thumma yaf'alu bi shidqihi bi shidqihi al-akhar mithla dhalik sannan sai ya zo gefen bakin gudan shi ma ya dauki wannan ya ja sai ya kai ga keye shi wa yalta'imu shidquhu hadha sannan kuma wannan gefen bakin shi wanda aka keta sai ya zo ya koma daidai yadda yake faya'udu fayasna'u mislahu ana keta bakin bakin na ƙara ɗinkewa a keta bakin ya koma yadda yake fakultu ma haza qalan balik sai annabi ke tambayar waɗannan mutane guda biyu wannan wa kenan sai annabi ya ce kai dai tafi fantalaqna hatta ataina ala rajulin muttaji'in ala qafahu sai muka tafi har lokacin da muka zo muka tar da wani mutum yayi kwance akan kiyaye shi wa rajulun qa'imun ala ra'sihi wani mutum kuma yana tsaye akan shi wannan mutumin bi fihrin da wani dutse فيشدخ به رأسه ينا كونكو تسكن شي دشي أو صخرة أو صخرة كوكما دوتي أصلا فهر ولن دوتي wanda zai cika tafin hannu shi ne fahir to rawi ya ce wai annabi da ya ambata kalima ya faɗa ta fihir na dutsen nan ko kuma sakra ya ce amma abin da ke ba da ma'ana ta cika hannu shine wannan fihir din فيشدخ به رأسه sai ya rotsa mashi kai da shi ya fasa mashi kai fa idza darabahu tadahdaha al-hajar in ya buga mashi shi sai dutsen ya taso fanfalaka ilaihi li ya'khudhahu in dutsen ya tashi da ya buga mashi dutsen ya tashi in ya je ɗaukar dutsen kamin ya dawo daga ɗaukar wannan dutse فلا يرجع إلى فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه sai kan nashi wanda aka rotsa wanda aka fasa sai koma yanda yake wa ada ra'suhu kama hu sai kan ya dawo kamar yanda yake fa'ada ilaihi fa darabahu sannan ya ƙara komawa ya buga mashi wannan dutsen kuntu man hadha sai annabi ya ce wannan fa wane ne shi قال انطلق سيدي تفي فانطلقنا الى ثقب مثل تنور sai muka je muka tarda wata kafa wata ‘yar ƙofa a saƙaf shine ƙofa cikin gini ko wani abu muka tarda wata ƙofa wadda take kamar tanda a alahu bayyikun saman yana mace wa asfaluhu wasi'un wani wuri ne kamar wurin da ake yin biredi saman a mace ƙasan afdina da faɗi ya tawakkado tahtahu naran ana rura wuta cikin ƙarƙashin wannan wurin fa'izak taraba irtafa'u wannan fa'iza ba ai lokacin da wutar ta ɗaukaka ko ta taso don akwai riwaya wadda ke nuna fa wadda ke zuwa da izaftaraba akwai wadda ke zuwa da izaktaraba kenan akwai riwaya da ke nuna kamar gubar ne abin da ke nuna kamar wata ƙura tasowar ita wannan wutan irtafa'u sai su ɗago hatta kada an ya har sai sun kusa fitowa daga cikin wannan abin da suke ciki fa'iza hamadat raja'u fiha in wutar ta yi buce sai su koma ciki kenan wutar tana ɗago su tana maida su in wutar ta taso sai su yi sama kamar za su hito daga cikin wannan abin da ke da kama da wurin da ake biredi in ta yi ƙasa kuma sai su yi ƙasa wa fiha rijalun wa nisa'un ura ciki akwai maza da mata suna sintir ba su da kaya a jikinsu fakultu man hadha sai na ce wannan fa قال انطلق كي دي تفي فانطلقنا سي مكا تفي حتى أتينا على نهر من دم سي دا مكا كيما وتقورما تجني فيه رجل قائم على وسط النهر ga mutum tsaye a tsakiyar wannan korama wannan wadda take ta jini qala yazid wa wahab ibn jarir an jarir ibn hazim a wata riwaya kenan ta waɗannan bayin Allah وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة غا قورما تجني gefen ƙorama kuma ga wani mutum tsaye baina yadayhi hijara gaba gare shi akwai duwatsu fa aqbala ar-rajulu alladhi fi an-nahri sai wanda ke cikin wannan ƙorama ta jini sai ya zo kamar zai fita fa idza arada an yakhruja in ya so ya fito ramar rajulu bi hajarin fi fihi wannan mutum wanda ke tsaye bakin wuta wannan dutse da ke gaba gare shi sai ya jefi wannan wanda ke cikin wannan korama wadda take ta jini sai ya jefe shi a baki da wannan dutsen faraddahu haifukan sai ya maida shi inda ya kasance tsakiyar wannan jini din فجعل كلما كان جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ko da yaushe zo zai fita sai a jefe shi a bakin shi fihi shine a bakin shi mun yi bayani baya wal famu haythu mimul minhu bana idan majrur ne biya asalin fa hu fi yanan fi fihi ana nufin a cikin bakin shi bi hajar فيرجع كما كان فقلت ما هذا وانيني كما ونم سيسقى لن طلق كي ديت فيه فانطلقنا حتى انتهينا الى روضة خضراء سيد مكجيمة وتقونا ودتكي تنادى تنوى فيها شجرة عظيمة قاون قاتم اتي اتكن وننقونا وفي اصلها شيخ وصبيان ƙarƙashin wannan iccen babba sai ga wani tsoho da kuma ƙanƙanan yara wa idza rajulun qaribun min shajara sai ga wani mutum yana kusan wannan icce baina yadayhi narun yuqiduha wani na nan yana rura wuta kuma kusan wannan mutum fa sa'ida bi fi shajara sai suka hau da ni a cikin wannan itaciya wa adkhalani daran sai suka shigar da ni wani gida lam ara qattu ahsana minha ban taba ganin gida mai kyau irin na wannan ba fiha rijalun shuyukhun wa shabab akwai maza tsofi da kankanan yara samari wa nisa'un wa subyan sannan akwai mata kuma da kankanan yara thumma akhrajani minha sai suka hiddo ni daga gare ta ita wannan gidan فسئد في الشجرة سيسك هو فسئد بي الشجرة سيسك هو فسئد بي الشجرة سيسك هو wannan itaciya da ni fa'adakhalani daran hiya ahsanu wa afdalu sai suka shigar da ni wani gida wanda wannan gidan ma ya fi wannan wanda na gani daga baya. Fiha shuyukhun wa shababun ciki akwai tsofi da kuma samari. Kultu tawaftu mani allaila. Sai na ce kun sha yawo da ni a yau, ko tawaftu ma bi a wata riwaya. فأخبراني كوكبان لاباري عما رأيت أكن أبدا نغني إنا قال سيسكتي نعم ذاك مباك لاباري أما الذي رأيته يشق يشق أما الذي رأيته يشق شدقه أما وندك أنا كيتا جيفا باكنشي فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق wanda kaga yana keta baki ana keta bakin nan nashi a keta gefen bakin shi sai ya kai ga ƙiya sannan a ƙara keta gefen bakin shi sai ya kai a ƙiya sannan kuma dandanan bakin ya ƙara haɗewa to shi wannan maƙaryaci ne wanda zai buga ƙarya ƙaryan nan gare shi aka ji ta hatta tablughal afaq hatta kai sasannin duniya kaga yanzu yaɗa abubuwa wanda suke na ƙarya a kafafi ba ƙaramin mugun abu ba ne ka ji azabar da za a mamayin haka nan yanzu ka diba abin ba wahala wani abu ne za a kasan ƙarya ce ko dai kai ka yi ta ko wani ya yi ta kawai daga hannu za kai ka buga sai cika duniya gaba ɗaya in aka zo ranar tashin alkiyama za a rinka keta bakinka ana yana haɗewa ana keta shi yana haɗewa ana keta shi ila an sha Allah don haka bai halitta mutum ya rinka yada dukkan abin da zai ji ana yadawa ba tare da ya tabbatar ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya kai babban laihi ga mutum ya rinka labarta dukkan abin da ya ji fayusna'u bihi ila yawmil qiyama wannan za a rinka yi ma mutumin da ke yin haka har ranar tashin alqiyama me ma ra'aitu bi ma'ana فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة أه؟ anan kenan ana aikata mashi abin da kai annabi ka gani din nan a wancan nuska kenan nan yana yiwuwa an shafe ne kenan a yinka aikata mashi abin da ka gani din nan na keta bakin shi har tashin alkiyama wallazi ra'aitahu yushdakhu ra'suhu wanda kuma kaga ana fasa makai shi kuma wannan farajulun allamahu Allahu alqur'ana mutum ne wanda Allah ya koya mashi alqur'ani ya bashi alqur'ani fanama anhu bil layli da daddare bai tashi ya karanta alqur'ani yayi qiyamul layli wa lam ya'mal bihi fi nahar بالنهار يعمل به بن ولم يعمل فيه بالنهار كما بي ايكي da shi wannan alkur'anin ba da rana wannan yana daga cikin ababen da suka sa wasu malaman suka ce yin shafa'i da wutiri buli ne ga waɗanda suke hafizai ne cikin maganganu na malamai akwai wanda suka ce witri ba dole ba ne ga sauran mutane amma hafizai na alkur'ani wanda Allah ya ba alkur'ani dole su tashi su yi saboda ga azaba ana ma wanda ke da alkur'ani ya sha kwanan shi ba zai tashi yi karatu ba sannan kuma rishin aiki da shi ƙur'anin kanshi shi ma dukkansu suna wajabta shiga wutar jahannam. ai hadisin nan na mutane guda uku annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ɗaya daga ciki shine hafizai na alkur'ani wanda ya tsaya ga har da kawai ba tare da yana aiki da shi ba su ne farkon wanda za a rura wutar jahannama da su mai kuɗi mai kyauta sannan wanda yake hafizai na alkur'ani sannan wanda yake mai yaƙi fi sabilillahi yuf'alu bihi ila yawmil qiyama shi ma haka za a yi tafasa mashi kai har ranar tashin alqiyama wallazi ra'aytahu fi thaqbi wanda ka je ka gani cikin kafadin nan ka leka ka ga kofa karama can ciki yana da fadi suna zubi a ciki fahimu zuna su ne mazinata wallazi ra'aytahu fi nahri wanda kuma ka gani a cikin tsakiyar jinin nan wanda in yazo zai fito sai a bigi bakin shi da dutse su ne akilun riba waɗanda suke cin riba kenan kuma yanzu kana ganin yadda riba ta gama duniya ba magana wanda zai je ya anso kuɗi ya bada su tare da riba ake magana ba yanzu duk wanda ke sa kiredi a cikin wayar shi sai wanda Allah kawai ya tseratar da shi kasala ta sa ka ci bashi rishin kuɗi ya sa ka ci bashi duk waɗannan kuma nau'i ne na riba ribace ribace kan wani ya zo ya maka wani ta'wili kuɗi ne ka ansa ka bada su tare da ƙari ba wani abin da za a kawowa wanda ba wannan ba to don haka a yi hankali don annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi dirhami guda na riba kawai laifin shi ya fi yin zina sau talatin da wani abu kuma in zina in ribar ta zamo babi saba'in ne to babi wanda ya fi karanci shine kamar mutum ya yi zina da mahaifiyar shi don haka riba mugun abu ce sai suka ci gaba da ba annabi labari wa shanhu wannan kuma tsoho wanda fi asli shajara tsoho wanda ka gani wanda ke karkashin ice shine ibrahim alaihi salam wasu biyan haulahu fa auladun nasi kankanan yara wanda ke gefen shi annabi ibrahim to ‘ya'ya ne na mutane kenan ‘ya'ya na mutane aka ce anan an tambayi annabi a wata riwaya cewa ha'aulad na mushrikai suna ciki annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am shi ne ma dalilin abin da ya sa al bukhari ya zo da wannan hadisi a cikin wannan babi wallazi yuqidun nara wanda ke rura wutan nan kusan wannan tsoho khazin nar shine mai tsaron wuta mala'ika kenan malikun khazinun nar kenan malik ne mai tsaron wuta والدار الأولى التي دخلتها دار عامة المؤمنين gida na farko kuma wanda ka shiga shine gida na muminai wa amma hadhihi dar fa daru shuhada wadda kaga ta fi kyan ita ce gida na shahidai wa ana jibril mu mutanen nan biyu da baka sani ba ni jibrilu ne wa hadha mika'il wannan kuma mika'il kenan farfa a ra'asak daga kanka farafa ta wa'asi annabi ya ce da ya daga kan shi fa'iza sauƙi mithlu sahab sai ga wani abu kamar girgije saman kaina ƙala sai wannan mala'iku guda biyu suka ce mashi za ka manziluk wannan gidanka kenan fakultu da ani adkhulu manzili sai na ce ku bar ni in shiga gidana qala innahu baqiya laka umrun sai suka ce ma annabi akwai wata rayuwa wadda baka riga ka kare ta ba lam tastakmilhu baka cike ta ba falawi haka ne in aka yi magana sai in ji kaman akwai wani abu ne falawi stakmalta ataita manzilak da ka cika wannan kwanaki da za ka zo wannan gida naka shine gida na aljanna wanda Allah maɗaukakin sarki ya tanada maka kaga wannan hadithi dai yana da ban tsoro sosai kaga ya ƙarya yadda yake zamowa mugun abu ga mutum to yanzu abin da ake cikin shi kenan a wannan zamani abun mamaki sai kaga an kirkiri wani abu wanda ba shi bane mutum bai yi abu ba a kawo foton shi a sa shi gashi yana yi gashi yana aikatawa kuma waɗansu mutane ba su da aiki sai dai su ga irin waɗannan ababe su yada ko da yadawa kai ba kai ka yi shi ba to kaga za ka shiga cikin waɗannan don waɗansu mutane in suka gani kawai cewa suke wane ya yi abu kaza kuma daga gare ka abin ya fito yanzu azzaka alistinai ya zo zai iya sa a yi komi abin da ba a yi ba ma ya kawo shi mutanen da babu su a duniya in ka sa ka baya umarni ya kawo su ga aikin da suke ga abin da suka yi ga abin da ya faru dan da nan zai kawwana maka waɗannan mutanen wanda babu su a duniya sannan ya nuna abin da ya faru da su to shi kenan kuma sai a cika gaba da yaɗa irin wannan ƙarye to wannan dai babban bala'i ne sannan kuma wannan ya nuna mugun abu na abin da ya shafi cin riba kuma mugun abu wanda ya shafi zina dukkansu waɗannan su ne wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gani ana azabtar da su azabtarwa ta daban wannan hadisi kuma ya nuna aljanna tana nan tun daga annabi ya nemi ma ya shiga gidan shi mun yi bayani a baya ɗabi'a ta mu'tazila akwai cikinsu wanda suke yi inkarin cewa akwai aljanna nan tana nan koko ba ta nan wutan nan tana nan koko ba ta nan akwai wanda suke ganin kawai ba ma ta nan kawai saboda abin da muka ji baya suna ganin wai mutum zai yi wani abu wanda yake ko da shekara guda za a yi biki a dafa abinci a shirya komi wannan nau'i ne na wasa shi kuma Allah bai wasa to waye gaya musu aljanna haka ne wannan ya nuna aljanna tana nan yanzu yanda take sannan wannan ya nuna abin da aka ajiye hadithin dan shi kaga amma wannan riwaya ba a ambata cewa auladul mushrikin ba sai aka ce fa auladun nas sai ba a bambanta tsakanin musulmi ba da ba musulmi ba amma irin wannan hadithin a wata riwayan tambaya annabi ma aka yi ya'ya na mushrikai fa da ‘ya'ya na mushrikai annabi ya ce e da ‘ya'ya na mushrikai wannan kuma shine aka aje hadithin dan shi a nan ya kamata mu dakata saboda ƙarewar lokaci sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai sama da altaƙi na staudi Allah dinakum wa amanatikum wa khawati ma'amalikum ala khairin na altaƙi subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin jazakumullahu khair sati mai zuwa zamu tashi babu mauti babu mauti yawmil ithnain wannan babi ne wanda zai bayanin kenan mutuwa ranar litinin in Allah ya kai mu.